الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da 25 ga watan takwas a shekarar baturin shekara ta dubu da kuri tara da saba'in da takwas bayan hijira ba a kan miladiya matakiyar maganar mu za mu tashi a kan al'intidalu min al-ruku'i wa ma yaqulu fi al'intidalu min al-ruku'i wa ma yaqulu fi thumma kana sallallahu alaihi wa sallam يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده wanda shi ne darasin nan kenan darasin ta tara darasin ta takwas ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع annabi kira da aminci tabbata gare shi ya kasance yana dauko yana dago yana dagowa min ruku'i daga ruku'i qa'ilan yana mai cewa sami Allahu liman hamida matashiyar wannan magana ita ce al'isu galibin rukuni daidaituwa bayan an ɗago daga rukuni wa ma ya kone fiye da abin da ake faɗa na zikiri a wannan tsayuwa don darasin da ya wuce bayan mun yi magana akan rukuni da abin da za ka faɗa cikin rukuni bayan ka gama zikirin da za ka faɗa za ka ɗago daga rukuni bayan ka ɗago za ka tsaya wannan ɗagowar da za ka yi wani zikiri ake yi sannan bayan ta kammala miƙewa wani zikiri ake yi a wajen kafin a tafi zuwa ga sujada an bai ta ku yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yarfa wa sulbahu yana dago bayan sa min ruku'i daga ruku'i qa'ilan yana mai fadar sami Allahu liman hamida wannan hadisi bukhari da muslim suka rubuta wato kalmar sami Allahu liman hamida za ka furta su daidai lokacin da kake dagowa kana ɗagowa daga rukuki kana mai miƙewa bakinka na furta sami Allahu liman hamida wa amara bi zalika al-musi'a salati fa qala la la tatimmu salatu li ahadin min an-nas hatta yukabbir thumma yarka thumma yaqul sami Allahu liman hamida ay hatta yasawi qa'iman wa amara bi zalika al musi'a salati annabi ya umarci mutumin nan da ya mona na sallar sa yace da shi la tatimmu salatu li ahad min an-nas sallah ba ta zama tukakka ga wani mutum cikin mutane hatta yi kabbara har sai ya yi kabbara ta harama lokacin da zai bude sallar sa sun mayar ka'a sannan bayan ya yi kaza da kaza ya zuwa rubuɗi kuma sun mai sannan ya ce sami Allahu liman hamida ويقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما har yi zuwa lokacin da zai miƙe tsaye wato idan ya ɗago daga rukuni ana bukatar ya miƙe an fahimta ku wannan ruwayan abu dawo da imam al-hakim kenan kuma hakim ya inganta wannan hadisi wa wa faka hujja ga waɗanda littafin ke hannunsu da yake la tusimmu salatun li'adin nan nake hatta ko ya ɗigo guda uku ko yukaddira ya sake tsingo guda uku sun mayarsa wannan ga ka'idar rubutu na larabci wato kamar ya haɗi ne waɗansu kalmomi ne wanda wannan tsingon guda uku suka wuce hadisin yana da tsawo sama da haka amma sauran al'amuran da suka shafi hadisin ba ta da alaƙa da matashiyar maganar da muke ciki da haka sai ya taƙaice shi ta fuskar rubutu yana so ya kai ƙarshen inda abin da ya shafi maganar shi ne daidaituwa bayan an dago daga rukuni sannan sami Allah wani ana nuna sannan daidaituwa bayan an dago daga rukuni kun gane ko wa kama zara fa ra'sahu istawa hatta yaqud kullu fakarin makana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance zara fa ra'sahu idan ya dago kansa daga rukuni istawa zai daidaitu ne hatta yaqud kullu fakarin makana har ya kasance kowane kafi ya koma wurinsa an fahimta ku idan ya dago da garkuni zai min kenan da ya har kowane tafi ya kuma wani kafarta a cikin tafi ɗaya daga cikin kasusuwan gadon baya lokacin da ta yi rukuni suna samun kansu a halin tankwarewa yayin da ta miƙe kuma za su kuma kowanne ido wato kada a nan gurin ana buƙatar cikakkiyar natsuwa ke nan a cikin sallah mutumin da baya miƙewa lokacin da ya dago daga rukuni yana irin Allahu akbar kuma Allahu akbar Allahu akbar babu wanda za a yi yaji umarni wannan hadisin da ya dinka وأمر بذلك كل مسلم مسلم أو غيره annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da haka ga dukkan wani mai masallaci sawa'un mai koyi da liman ne aw ghayruhu ko wani sa fa qala yake sallu kama ra'aytu muni usalli yi sallah tamfar yadda ko za ina yin sallah wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi kowane masallaci wajibi ne ga dukkan masallaci ya kwatanta sallar sama sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin kowace mazhaba yake ta fito yana malikiya ne ko shafi'iyya ne ko hanbaliya ne wajibi ne dai mutum ya kwatanta sallar kada irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace ne shi ko namiji farin laiki ko na kira an gane shi an yi sallar shi ko ma ne ke ciwo mai wa bana halaliyar jikin duk su daga asibiti ne ke gida ku shiga wani gari ثم كان يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد النبي يا كفن ينا فدا الحال ينا تري ربنا ولك الحمد ينا فتن من الذكر wato kalmar su ya Allah wani mu da wuri ta ake furtaka yayin dagowa kana mai dagowa daga ruku'i kuma bakin kana furta wannan idan ka kammala mun da wace ba rabbana wa lakal kun fahimta da kyau domin san ya ce wato zai faɗi sami Allah wani mana mai dahu yayin da yake tagowa yar fa wasu ba wajen rukuri fa'ilan daga hal ne wannan sami Allah wani mana hamida nan gudu ya ce sun makana ya kone wa huwa ka'imun alwawu nan wawul hal wal hal annahu ka'imun ya kone fi hali kiyamin ya rabbana wa lakal kun fahimta da kyau وأمر بذلك كل مسلم النبي يأمر كل مثل التي دهك مسمى أو غيره سواء هنا في من ليس مثل التي من قوة ليس فقاد يشي بكي صلوا كما رأيتم مولي في السنة إن شاء الله إلي يدك وقعنا إن شاء الله وكان يقول النبي يقول فينا فتاة صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فنجي أنتم للإمام لدم تانيكي كوي بكي وإذا قال سمع الله لمن حمده إذا لمن يطيع سمع الله لمن حمدا فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد كوكما تقول اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم ألا زي فيكم معنى زي فيكم زي أنسى معنى الله زي أنسى مكو بكاتم زي أنسى مكو لكمكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده domin ubangiji ta'ala ya faɗa bisa ga harshen manzon sallallahu alaihi wa sallam yake sami Allah liman hamida ma'ana Allah ya ansa wa wanda ya gode masa Allah ya ji wanda ya gode masa ko da yake da yawa daga cikin malamai suka ce ba za ka ce ya ji ba domin Allah ya ji wanda ya gode masa haka ya ji wanda ya gode masa wa ya ji kowa da kowa sami a nan gurin ma'anarsa ne al-istijaba ibn al-qayyim yake da haka yake addi da lamun domin asalin fi'ilin sami'a yasmu ai baya bukatan fi'il ya ta'adda bi nafsi la ya ta'adda bil harf amma rajul kun da ya ta'addi da la sami'a Allah liman amida yake fakihi ma'an al-istijaba yani istajaba Allah liman da'a kun gane ya sa lambar rubuta wannan hadisi imam muslim da abu awana da ahmad da kuma abu dawud da karuki tabihu da fadakar هذا الحديث لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن سمع الله لمن حمده الذي يقول يدل من يأتي سمع الله لمن حمده ثم تقولي اللهم ربنا لك الحمد يجي توكر فتأثر سوى وانا حديثي kenan na nuna aikin liban shi ne ne yake sami Allah wani ne da aikin mazi kuma shi ne ne yake Allah wani kan aika a wannan hadisin ba aka yi ne kar ka ɗauka shi ma mu da zaba ikin da Allah wani ne da ba shi ne ke rabbana wani kan kar ku ɗauka shi ne zan ba zai faɗi Allah mara kuna da wani sai dai ba zai faɗi Allah wani wani da tun da annabi ya ce inna mawjudun li imamu da yusamma bihi sai ce fa idza qala sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal wannan abu da annabi ya faɗa ba yana nufin raban ba yana nufin raba ayyuka tsakanin mamu da liman bane ba haka yake hadisin ba ya nuna haka كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المهتم في قوله ربنا ولك الحمد yadda hadisin baya nuna cewa mamu baya tarayya da liman wajen sami Allah wa liman hamida haka hadisin baya nuna cewa liman baya tarayya da mamu wajen faɗan rabbana wa lakal hamd iz anna al haditha ko da yake iz inna al haditha ina da kuskure da mutum ne iz inna al haditha domin iz zafman la tudafu ila al mufrad wa inna ma tudafu ila al jumla da iz da as da aiki ba za ka ce ba haiku anna sai dai haiku inna haka da za ka ce ba iz anna sai dai iz inna domin abin da ke biyo bayan iz da'imin dole zanto wato jumla ta ga idan ya zanto alhamdulillah sai dole ta kasance masu suru ko hamda alhamda wani suke da kasra iz inna iz inna alhadisa domin shi wannan hadisi lam qala qawluhu al-imam wa yusammu bi hadha ar-rukn ba a kawo shi ba don ya nuna abin da liman ya kamata ya faɗa ko abin da mamu ya kamata ya faɗa a wannan rukuni balli bayani anna tahmidul ma'duratan li innama yakunu ba'da tahmid imam an kawo wannan hadisi ne don ya ta bada ya bada fa'idan cewa faɗan Allahumma rabbana lakal hamdu da mamu zai yi zai yi hakan ne ba'da tahmid imam bayan liman ya riga yake sunan Allahu liman hamida amma ba yana nufin kuma shi liman din baya faɗan rabbana lakal hamdu ba kamar da kuma bayanin da ke shi ma mu baya faɗan kamar Allahu liman hamida ba amma dai lalle abin da hadisin ke nuna mana fadin rabbana wa lakal hamdu da mamuri zubin shi ne a yanki tsarin liman ya ce sami Allahu liman hamida amma to ne don shi mamu zai faɗi sami Allahu liman hamida liman kuma zai ce rabbana wa lakal hamdu amma da abai na kowanne a inda ne ke ba gurgudan yadda ya samu rufe ya saka dace ya saka dace amma lalle mamu ya tabbatar cewa ba zai faɗi rabbana wa lakal hamdu ba sai ya gani mun ya ci ne kuma Allah ya shi ne kawai abin da yake ke da kuna fahimtar wannan da kyau wa yu'ayyidu hadha abin da ke karfafa wannan fahimta da muka gina anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu at-tahmida wa huwa imam an rawaito annabi na faɗin rabbana wa lakal hamdu al-hadi ko yana halin limanci وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي haka zamar wa umar min annabi da yake su sallah irin yadda mu ga ina yi yattabi an yakuna al mutammu ma yakunu al imam kasatri wa ghairi wannan na nuna ashe lalle ne mabiyin liman ya faɗi kwatan kwatan abin da liman ke faɗa kasatri kamar faɗin sani Allahu al manhamida wa ghairihi da wani sa wani ta'ammal hada wani ta'ammal hada ba'd al afadil alladhina raja'una fi hadhihi al mas'ala yake lallai waɗansu daga cikin manyan malamai masu falala ya kamata su kula da wannan irin malaman da suka ce muka ce a cikin wannan matsala akwai wani suke ganin albarni ya abin da wai ne zai ci kawai abin da zai faɗa su ne ya dafa wani gida ma mu kuma kawai abin da zai faɗa shi ne rabba na rabba na duk ƙasa da zai rike su suka kai na hadisin albarni ke sam wannan hadisin abin da yake nuna wa rabba na rabba na da ma mu zai faɗa zai faɗa shi ne bayan liman ya ce su ne Allah wani gida amma ba yana nufin ma mu ba zai faɗa shi ne Allah ba da yana nufin liman ba zai fi da bana da kuma yake domin ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama idan yana sallah yana faɗin sami Allahu liman hamida idan yana sallah kuma yana faɗin kuma rabbana wa lakal hamd ba haka kuka sallar ku take ba to kuma sai ce sallu kama ra'aytu muni usalli ku yi sallah irin da ko ga ina yi da wa yake a wannan lokacin da liman yake kadai da mago yake kadai duk mai sallah dai baya fita irin cikin halaye guda uku ko ya zanto liman ko ya zanto mamu ko ya zanto mai mai yi kadai to ka ga su duka su annabi kuma yake sallo kuma da yake ne su salli a ce in kana sallah kai kadai zaka faɗi sami Allahu wal hamida rabbana wa lakal hamd in kana sallah a matsayin liman zaka faɗi sami Allahu wal hamida rabbana wa lakal hamd idan kana sallah a matsayin mamu ma zaka faɗi sami Allahu wal hamida rabbana wa lakal hamd kun ga yadda da kyau eh ban ji ba wace annabi ya gabatar shike abin da annabi gabatar shi ne gabatar annabi ya fara kuma Allah wani mai dai kuma kuma ka turba na gilhan da haka mamu ba dai ma'ana da zaran liman ya ce sami Allah wa liman hamida rabbana wa alhamdu sai ma lokaci sai ce ne sami Allah wa liman hamida ta tare da lafiya yanzu ai ka bukata ba a nuna cikin dama ya ce idan mamu ya faɗi sami Allah idan liman ya ce sami Allah wa liman hamida ne ce ne ai ba na nufin daga faɗarsa da kuma ka faɗa ba da dai faɗa bayan ne bayan faɗarsa to bayan ya ce sami Allah wa liman hamida sai ka ce kama sami Allah wa liman hamida rabbana wa lakal hamdu ta yi aiki da wannan hadisi kuma ta yi aiki da ne kallon kuma da aiki wuri amma idan ka kike faɗan ka mai Allah wa liman da dahu kawai kike rabbana wa lakal hamdu yanzu ka an ji ka kwatanta umarnin annabi ka faɗi rabbana wa lakal hamdu bayan da ya ce sunan Allah amma kuma kike ba ta faɗi sunan Allah ba annabi kuma yana faɗa da yin cikin sallah kuma ya ce kallon kuma da aiki wuri wannan kuma ce التعقيد الطريق هو التعقيد دون الطريق ها التعقيد هنا بمراكز التعقيد هنا بمراكز التي إذا كنتم إلى صلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإن قائد من تكون إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا إذا كنتم إلى الصلاة فاذكروا وإذا قرأت القرآن فاستعينوا بالله. تبقى إذا قريت الله. دول اللي يدعون هم كلهم يجوا بقى. akwai lokacin da zai fa'idan ka bayyana akwai lokacin da ka ba ka hanji shi gurgudan yadda ajilla na shari'a ta kuma akwai abin da karina za ta nuna samuwar jinkiri babu laifi akwai abin da karina za ta nuna lalle ba za a samu jinkiri ba wajibi ne da dole wannan aiwanin da dole wannan aiwanin an bai da rijo malam yace ba a sai a lura da haka wato wanda suka kuma lura wannan shine ba'dul asadir wadan su daga cikin malamai masu salala allazina rajauna fi hadhihi mas'ala wanda suka dan ja muka ja cikin wannan mas'ala fala Allah dina da karna ma yukule mai yawa cikin abin da muka faɗa abin da akwai abin da zai gamsar da jinin dalili sai albani ce wa man ja'a ziyaratul istila wanda yake so ya kashe farkwasan idan ka kuma kan wannan mas'ala فليراجع رسالة الحافظ السيوطي يجوز يجوز أن كرم الكتاب أن الإمام السيوطي في هذه المسألة بمدى وأن المسألة ثم الكتاب دفع التشميع في حكم التشميع وضمن كتابه الحاوي للكتاوي yana nan a cikin littafin sa alhawi fil fatawi littafin alhawi fil fatawi shi ne guda biyu ne kanana kamar wannan to a ciki akwai karamar risala wanda imamu suyuti ya magana kan wannan matsala cewa dai da mamu da liman kowa zai faɗi sana Allah wa liman da kuma kowa zai faɗi rabbana da kalhamdu dan albani ne muku ba shi ya fara ba kar ka ɗauka cewa kan zai kuma wannan mazhabin imamu Ahmad bin Hanbal ne ba imamu Ahmad na da fatawa akan wannan cewa da mamu da liman kowa zai faɗi ne kuma suna da hadisi da yawa akan wannan an fahimta ko gaskiya ba da misali ne yau ba shi yasa ban abin nan ba amma suna da hadisi da yawa akan wannan matsala kuma da maganganun sallar da dama haka ibn al-qayyim yana da magana mai kyau akan wannan a cikin littafin bada'i bada'ul fawaid yana da magana mai kyau akan wannan cikin wani sashi na maganar sa mai sharhin littafin kitabul kabir kitabul majid ya dauko ta ya saka a ciki dan cikin wani babu na manta dai amma dai ya saka a cikin shirin matsala ce ba kowa ba a wajen malamai kun fahimta ko matsala ce sananna a wurin malamai tun na da can na salaf da kuma ne وعلم الامر بذلك في حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم يا كاو دليل فدن حسن او لا حديث دبن يتي فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه yace fa innahu abin da yasa aka ce idan liman ya ce sami Allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamdu abin da yasa aka ce ku faɗi hakan fa innahu domin man wafaqa qawluhu qawlul malaikati wanda duk maganar sa sai daidai da fadin malaiku gufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubin sa wato kenan su ma malaiku sukan faɗi rabbana wa lakal hamdu bayan liman ya ce ne sami Allahu liman hamida to wanda ya ci sa'a fadin rabbana wa lakal hamdu din su dace su daidai lokacin da mala'iku suka faɗa annabi su za a gafarta masa abin da ya wuce ne da kansa rawahu bukhari wa muslim wa kana yarfa'u yadayhi inda hadha al-i'tidal annabi tsira da mun tabbata gare shi ya kasance yana daga hannayensa guda biyu lokacin wannan daidaituwa abin da yake nufi lokacin dagowa daga rukuni din على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام أبي سكاية daga cikin fuskokin daga hannu da muka ambata wajen kabbaran harama a darasin baya can wa yaqulu wa huwa qa'imun kama marra anifan annabi na faɗa yayin da yake tsaye kamar yadda ya riga ya gabata kazu yakan ce rabbana wa lakal hamdu an gane shi wannan hadisin bukhari da muslim wata wato ba hadisin abin nan da hadisin bukhari da muslim وتارة يقول أو ملوكة ربنا لك الحمد وتارة وهم وتارة يريد إلى هذين اللفظين قوله اللهم وملوكة يكن قال وانا أبو أكون وانا اللفظ لقدابي وتي قال لفظ اللهم وتي كمان دي وانا ذكر ذاك يجي أتايا بدكتين صلوا بلوكتين ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد دي كمان اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد biyu ka zama duke duk wanda kai cikin wannan nan ne dan dacewa da sunnar annabi kuma sai ka kasance yau da wannan gobe da wannan jibi da wannan zaka da wannan dan kowanne sai zaka samu naka na koyi da annabi sallallahu alaihi an gane shi don ko mutum ya dauki ɗaya dan to shi yake amfani da shi har Allah ta kora yasa ba wani mutum da ya sauke ba yake bukhari da imam ahmad suka rawaito wannan hadisin na karfi yake wa kan sahabun al-qayyim rahimahullah ta'ala fa ankarahu fi jadi yake ibn al-qayyim ya yi rabtanwa a cikin littafin sa zadul ma'ad yayin da yake inkarin wato wannan lafazin na allahumma ya yi inkarin sai haka hadisi riwaya ta al-jami'a ta baina allahumma wal waw yi inkarin riwaya wadda ta kawo allahumma ta kawo wawun ta hade allahumma rabbana wa lakal hamd مع انها في صحيح البخاري فهذا الشيء وان روايه سند في البخاري ومسند احمد ده مسند الامام احمد والنسائي من طريقين انا ابي هريره هذا امام النسائي يروي كتا فهم يقول ابي ابو هريره وعند الدارمي من حديث ابن عمر حتى كما في روايه الدارمي لدى عبد الله بن عمر وعند البيهقي انا ابي سعيد الخدري حتى روايه البيهقي لدى ابو سعيد الخدري وعند النسائي ايضا من حديث ابي موسى الاشعري في روايه الامن. الفاني وتؤلف قوه اليه kuma ka ga wani lagajin magana bai ce da ibn al-qayyim ya yi kuskure ko ya ce da harafta ne a ya san da ibn al-qayyim ba za a ce bai san bukhari ko muslim ko tirmidhi ko wani abin ba amma ka iya sunan abu kamanta ka iya sunan abu kokolwa ta hayyace ta idan da har da kawo ya kasance ka faɗa abin da ba haka yake ba a rubuta duk wannan fagen ilimi kuma da ubangiji da Allah ya nuna shi kadai ne wanda yake asirin ki bai da cikin lamuran ta la yadullu rabbi wa la yansa amma da kana da zai iya bada zai iya manta annabi sallallahu alaihi wasallam mantuwa ya je yana karanta qur'ani ya rahama Allah wa qulana kullu zakarni ayatul kuntu unsituha Allah ji kan wani ya sanata da ni ayat da an manta da ni gida ko mun karanta a baya yayi sallah ya zo wani wuri ya manta ayat da ke gaba da aka gama yake ina ubai bin ka dan ne baka tana mun ba annan kenan sallallahu alaihi wasallam to amma ya koya mu ga wani mutum ya dan faɗa kun nan kamar jira muke dama mutum ya kuskure ba ma jira ya faɗi daidai kamar in mun ce wani ya kuskure wata alawa ce mai zaki to wanda ne cikin da dubba na malam akwai wanda da gangan idan mutum ya kuskure da ganganci ko mutumin da dama mas'alan ta ilimi ta fi karfin da ya riga ya shiga kanta kai tsaye to wannan dan ta buɗe mutum ta cewa ya kuskure ba ku amma akwai abin da mutum ya san shi amma tazahum na ma'lumat ta iya sa mutum ya manta biyo so nawa ne idan ka duba cikin littafin malaman hadisi sukan bude babu na babu man haddasa wa nasi babu da yake magana kan mutumin da ya bayar da hadisi kuma daga baya ya zama manta da hadisi ya karanta da galiban sa hadisin sa amma daga baya ya manta kamar bai taɓa jin sa ba a duniya wata rana sai ɗalibin sai kawo hadisi sun ce wai kuma jin sa sun ce sai ne ka bani labarin hadisi sai ce to wani rubuta shi daga wajen ne kuma in ruwaito shi daga wajen idan ya sake ruwayar hadisi sai ce haddasa ni fulani annani haddasa shi حدثني فلان وفلان وفلان وفلان حبيبي من كان هذه النبي أكيد ba za a mana ilimi saboda haka idan suna shiga cikin fagen ilimi za ka ta gani irin waɗannan matsaloli babban abin da ake bukata ladabi da manyan malamai musamman waɗanda suka wa addini hidima amma dan bid'a a a wala karama ba wani magana dan bid'a kan babu saurarawa duk mutumin da bid'a ka turin da yake kar ka yadda ka yabe shi cikin jama'a dan kana kallon da bid'a ka hasala ma ba ya da ilimi a wajen ka ba annabi ya ce na daga cikin alamomin tashin kiyama neman ilimi wurin dan bid'a وكان يأمر بذلك فيقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه النبي يا كسر سينا أمرني بهذا yace idan liman yace sami Allahu liman hamida ku ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al malaikati domin duk wanda maganar su ta dace da fadin malaiku gudra lahu ma taqaddama min zambi وكان تارة يزيد على ذلك wani lokacin annabi yana tsari akan wannan baya tsayawa akan Allahumma rabbana wa lakal hamdu kadai sai ya tsara wani abu shine abu na biyar sai ya ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd sallallahu alaihi wasallam wa imma wani lokacin ko ba wannan zai kara ba sai ya kara wannan na shida ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وتارة ومن الوقت يزيد إلى ذلك قوله بان يافت بيلة بسكين بداد من ديوغا باتا سيتيني أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا موطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وتارة تكون الإضافة ومن الوقت أظن زي بقي أتن أورد بسكين ديوغا shine mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ahla as-sama'i wal majd أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan sai kun biya hankali za ku fahimta Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu ko wa lakal hamdu annabi yana tsayawa a to idan ta fi tsari ne yake karawa sai yace allahumma rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amati ita min shay'in ba'd kun bayyana nan ko yace allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi وما بينهما ومن أماكن إذا من شيء بعد me bambanci tsakanin wancan da wannan wa ma bai kuma wato ko ya tsara wancan akan Allahumma rabbana lakal hamdu ko ya tsara wannan akan Allahumma rabbana lakal hamdu kun bai jona da kyau wa taratan yudifu ila zalika wani lokacin bayan ya faɗi ɗaya daga cikin dunnan ya ce Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasi min shay'in ba'du اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بينهما وملء ما يجد من شيء بعد سي قال اهل الثناء والمجد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wani lokacin kuma ba wannan sun zai kara ba sai ce mil as-samawati wa mil al-ardi kun gane ku wa mil amaki ita min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal mulki أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع من الدين to idan ka haɗa sai zanto kala nawa ke nan idan kuka lullan bar dama za ka ci takwas wala amma a ni ne ci takwas na ku zo mu fahimta sosai kalan wajen zama tala hudu kenan ku ɗauki Allahumma rabbana lakal hamdu kadai idan ka dama ka tsaya anan kada ka kada komai yayi idan ka tashi kali fa mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'tum min shay'in ba'd ko mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma a mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma shi'tum min shay'in wani lokaci yakan tsaya a kan nan ya tsara wancan ko ya tsara wannan a kan me Allahumma rabbana lakal an fahimta ku yanzu ba an samu biyu kenan to bayan ya yi wannan ɗin wani lokacin sai ya ƙara a kan kuma me zai ƙara a kan a halasta na wal majlis a haƙƙon lama da lima a faita wala motsala wala ta wala yanfa wajen jimuka zai zuwa kai wani lokacin ba wannan zai ƙara ba sai ya ƙara mai mil a samawati wa mil al'ardi wa mil a bashi ita min zai ba da sai sai mai a halasta na wal majlis a haƙƙo ma ƙala al'abdi har zuwa kai sai zama kana nan kenan haka mutum na kalmar su abdullah kalmar su kala biyu ne tsari ne kawai ake kai kala biyu ne tsari ne kawai ake kai in ka kace hudu sai dai in ka dauki Allahumma rabbana wa lakal hamdu lakal hamdu ko me da cire Allahumma ko da rashin cirewa kun bayyana ku وتارة يقول في صلاة التميم معنى وانا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد wato idan ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu ya Allah yabo ya tabbata gare ka kai kadai wannan yaban so nawa mil as-samawati so adadin cikin sama wa mil al-ardi so adadin cikin kasa wa mil ita so adadin cikin abin da ka so min shay'in na dukkan wani halitta ba'du bayan wannan wanda na ambata ma'ana yabo ba adadi yasa annabi ke cewa la nuhsi sana'a alayka anta kama asnaita ba ma iya iyakance maka yabo to ba adadi kawai domin menene cikin sama cikin kasa cikin abin da ga ai ba adadi kenan kawai sai abin da Allah ya kun fahimta ku to menene ahlas sana'i wal majdi لا مانع الماضي اذا انت اهل الثناء والمجد an goge ya nida'i ne akwai ya ahalar sana'i ya ma'abucin yabo wal majdi da girma ma'ana kamar yana, yana kiran ubangiji kira la ma na alima a ba wanda ya isa hana abin da ka bayar wala mu'tiya limama nata ba wanda ya isa bayar da abin da ka hana wala yanfa'u zaljaddu minkal jaddu ma abucin girma girman sa bai da amfani a wurinka ka sai in ya bi ka an fahimta ku ba abokin girma domin aljad yana nufin ma'anar mai girma ke ko ka ce iko ko ka ce girma ko lokacin da aljaddu yake nufin iko wa annahu ta'ala jaddu rabbina kaga sultan rabbina quwwatu rabbina ta'ala jaddu rabbina lalle mulkin ubangijinmu ya buwaya saboda buwayar sama mattakhadha sahibatan wala walada baya bukatar sahiba mace wala walada ko da shine malam yasa lamba da kasance bil fatahi ko al jadd din nan bil fatahi alal alal sahihi wa huwa al hazz abinda ake nufi da al jadd idan kai fataha din nan sai ya zanto shine al hazz rabu wal azamatu da girma wa sultan da iko ay la yanfa'u zal hazz fi dunya bil mali wal waladi wal azamati wa sultan minka hazz duk wani ma'abucin girma a duniya girman nan ta fuskar ƴaƴa ko ta fuskar mulki ko ta fuskar dukiya wannan girman ba zai amfane shi ba a wurin ka sai in ya bi ka ai la yunjihi hadduhu minka raban da yake da shi duniya bai isa ya cece shi ba a wurin ka gobe kiyama wa inna ma yanfa'uhu wa yunjihi al-amalu salih abin da zai amfane shi cece shi daga azaban ka shine aiki na gari wato aljadd din ba zai masa amfani ba kenan بجد لا بجد كل مجد وهل جد بلا جد بمجد بزي بجد بجد دي ينقرن كني لا بجد بعد ما تنك بكل مجد ديك وني جرما ذاك سام وهل جد وهل جد بلا جد بمجد
Thank you.
ya zanto ka yi koyi da annabi wajen faɗin lafazin ba ai shi ne fadalan ubangiji din da annabi ke cewa ba wanda daga cikin ku da aikin ku zai shiga da shi aljanna sai da fadalan ubangiji fadalan sa kuma shine kai ake dan gane ba ka lada mai yawa in ba haka ba in aka ce daidai aikin ka daidai ladan da za a baka kawai aikin mutum zai motsa ne amma sai a kawo maka ibadoji a ce idan kai ibada ka ganta kadan a ce kuma ga ladan ga yadda
in ba haka baka duba ka ce rabbana lakal hamdu in ya dace da fadin mala'iku a ce gufran lahu ma taqaddama min dhanbi wannan ai ba karamin aiki bane ba karamin abu bane to amma dai abinda ake bukata wajen dukkan wani zikiri da yake mai falla ya zanto daga bakin annabi ba wani ne ya kago ba cikin hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko mutum ya kiyaye ya amfani da lafazin da annabi ya koyar ban ji ba suna cewa rabbana lakal hamdu a ban sani ba la wallahi la arif ban sani lirabbi alhamdu lirabbi alhamdu wa taratan yaqulu fi salati al-layl a wani lokaci annabi na faɗa cikin qiyamul layl yace lirabbi alhamdu lirabbi alhamdu kun gane ku yukariru zalika zai yi ta maimaita wannan abin guda daya hatta kana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi har dadewar da yake a tsaye din ta dagowa daga ruku'i har sai ta yi daidai da dadewar da yake cikin ruku'i allazi kana qariban min qiyamihi al-awwal wanda shi kuma ruku'in mun fada a baya cewa yana dab dadewar da yi tana dab da dadewar da ya a tsaye kafin ya ruku'i wa kana qara fihi suratul baqara ya kasance a tsayuwa ya karanta suratul baqara to idan aka zo wajen rukuyi aka ce za a karanta kusa da dadewar da aka ya tsaye kaga mutum zai wajen abin nan da yawa kenan tasbihin da zai yana da yawa na gaba rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wani lokaci annabi zai faɗi wannan rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda qalahu rajulun kana yusalli wara'ahu wani mutum ya faɗi wannan zikirin yana sallah bayan annabi ba da ma rafa'a sallallahu alaihi wa sallam ra'asahu min rak'ati bayan annabi ya dago kansa daga ruku'i yaji mutumin nan kamar ya faɗi wannan wa qala ya ce sami Allahu liman hamida ya faɗi sami Allahu liman hamida sai wancan mutum ya faɗi wancan zikiri falamma sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da annabi ya kammala sallah kala sai ce manil mutakallimu anifan wane ne ya yi magana ɗazu faƙalar rajulu ana ya rasulallah sai sai wanda mutum yake ni ne ya annabin Allah faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ce laqad ra'aytu bid'atan wa thalathina malakan na ga mala'iku 30 da doriya yabtadirunaha suna rigen geniya ayyuhum yaktubuha awwalan wa zai riga wani rubuta Allah dan wancan abin da ka faɗa na me ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى annabi ce ya ga mala'ika talatin da ɗoriya domin lafazin dubu yana nufin ɗoriya bakwai ko abin da ya kama da haka ya bi tadiruna suna ta gaggawa ayyuhum ya kutubuha wane ne cikin su zai rubuta ta awwala a karan farko kaga wannan na nuna falalan wannan zikirin kenan to a ciki dai masallaci sai zaɓi kowanne ya yi ko wancan ko wancan ko wannan babban abin da ake so dai dacewa da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin maganganun mutane da ayyukan su gaba daya kowa ya kokarin dacewa da aiki da da abin da annabi ya koyar mace ne shi ko namiji eh amma ya tabbatar da shi ba shi kenan ba inda kuskure ya annabi zai kyale shi shi yasa kaga nau'ikan sunna guda ne ne nau'in sunna guda uku ne ko kauliya ko fi'liya ko takaririya sunna kauliya abinda annabi faɗa da baki fi'liya abinda ya aiwatar da gabansa takaririya abinda wani ya bai ce masa kai kuskure ba ya tabbata a matsayin sunna kenan abu na gaba italatu hadal qiyami wujub al ismi ila nafi dadewar da ake so a yi a wannan tsayuwar ta dagowa daga ruku'i wa wujub al ismi ila nafihi da wajibcin samun natsuwa a cikin wannan dagowar an gane ku wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaj'alu qiyamahu hadha qariban min ruku'ihi kama taqaddama annabi ya kasance yana sanya wannan tsayuwar tasa da yake ta dagowa daga ruku'i ya dade a cikin ta kusan irin dadewar da ta yi kusa da dadewar da ya cikin ruku'i kama ta kaddama kamar da ya riga ya gabata bal kana yaqumu ahyanan hatta yakuna alqa'ilu qad nasi min tuli ma yaqum wani lokacin annabi yakan dade a tsaye bayan ya dago daga ruku'i har ma mai magana na iya cewa kai ko annabi ya manta ne min tuli ma ya komo saboda dadewar da annabi ke a tsaye sallallahu alaihi wasallam wannan bukhari da muslim da ahmad duk sarwaito haka wa kana ya'muru bil ismi inadi fihi annabi ya kasance yana yin umarni da natsuwa cikin wannan tsayuwar ta dagowa da garkuwi fa qala lil musii salatihi ya fada wa mutumin da ya lalata sallansa yace summa rafa ra'saka hatta ta'tadil qa'ima sannan ka dago kanka daga ruku'i har sai ka daidaita a tsaye fa ya'khudhu kullu 'azmin ma akhadahu ta yadda kowane kashi zai koma matsayarsa wa fi riwayatin a wata riwaya yace wa idza rafa'ta fa aqim sulbak idan ka dago daga ruku'i miƙar da gadon bayanka warfa ra'atak dago da kanka hatta tarji al-izamu ila mafasiliha har kowane kashi ya koma zuwa ga mahaɗarsa wa zikira lahu wa zakara lahu annabi ya ambata wa wannan mutum cewa annahu la tatimmu salatu li ahadin min an-nasi idza lam yaf'al zalika ai sallar ɗaya daga cikin ku ba ta cika idan bai aikata hakan ba wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد الله يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها Allah baya kallon sallar mutumin da baya mikar da gadon bayansa tsakanin ruku'i da sujada ma'ana mutumin da ya ce sami Allah wani wani da rabana kalam da sai ce ba tare da ya tsaya ya mike sai wannan annabi ya ce Allah baya kallon sallarsa to can wurin ya sa lamba daga gasa ko wajen hadisin bukhari da muslim dinsa cewa idan ka tago ka miƙar da gadon bayanka ka tago da kanka hatta tarjal izamu ila mafasiliha har kowane kashi ya koma mahaddasa a ƙasa ya sa lamba wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito da jumlatul ula faqat amma a jumlan farko ta hadisin sun marfa ra'saka hatta ta'tadila qa'im wa darimi wal hakim wa shafi'i wa ahmad sannan da hakim da shafi'i da imam ahmad su kuma sun yi tarayya da bukhari da muslim wajen rawaito hadisin والمراد بالعظام أبن لكن في العظام هنا عظام سلسلة الظهر وفقرات shine wato kasusuwan gadon baya ana son sai sun miƙe yayin da ka dago daga rukui kama ta kaddama qariban fil itidal min ruku' kamar da ya riga gabata a matashiyar baya ta dago ta daidaituwa idan an dago daga rukui wal mafasil abinda ko ake nufi da mafasil anan jam'u mafsil jam'i ne na kalmar mafsil abinda ake nufi da mafsil kuma multaka kulli azamain mahadar dukkan wani kashi guda biyu nan ga kashi na wato ainihin zira'i nan ga kashi na dantsan hannu to wannan guwar hannu ta zama mafsil kenan mahada haka nan ga karshen zira'i nan kuma ga tafin hannu to wannan mahadar da ke tsakanin zira'i da tafin hannu ta zama mai mafsil mahada kenan an gane ku mun taka kulli azmaini bil jasadi unzur al mujamul wasid wa litafum al mujamul wasid wa litafum min kabu illa rabb tambihun mala yace ga fadakarwa innal murada min hadha al hadisi bayyinun wadihun abinda ake nufi da wannan hadisi abu ne a bayyane kuma a zahiri wa huwa al itminanu fi hadha al qiyam shine samun natsuwa a wannan tsayuwa da za a yi ta dagowa daga rukuni وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز أما كف حجة دوانا حديثي دوتن سيان قوم سكن مزونا حجاز سكي وغيرها دواني حجاز بهذا الحديث كف حجة دوانا حديثي على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام bisa ga shar'antuwar tsora hannun dama akan na hagu a wannan tsayuwa ta dagowa daga rukui fa ba'idun jiddan albani ce abu ne wanda yayi nisa kwarai an majmu'i riwayatul hadith yayi nesa da dukkan taron riwayoyin wannan hadith wa huwa al-ma'ruf inda al-fuqaha bi hadith al-musii salati wannan hadisi wanda aka rawaito shi ta hanya daban-daban shine ake kira hadisi na al-musii salati mutumin nan da ya muna sallarsa bal huwa istidlalun batil albani ce kafa hujja da wannan ma ya zama kafa hujja ta ma wato ta barna لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث والفاظه yace domin tsora hannun dama kan na hagu kwata kwata bai zo ba a ruwayan wannan hadisi a dukkan ruwayoyi daban-daban da hadisin ya zo babu inda aka yi maganar tsora hannun dama akan na hagu a yayin da kake tsaye ballantana ka kafa hujja da shi cewa in ka dago daga rukudi kuma ka sake mayarwa an gane ku yace in dai za a kafa hujja akan dora damar da hagu akan wannan hadisi yace to gaba ɗaya wayan hadisi babu ta kawo wannan ba sai dai ka nemi wani hadisin daban sauran hadisan da suka ce kuma dora damar da hagu wannan suna magana ne akan sai wanda kake ta kafin ka yi ruku'i ba bayan ka dago daga ruku'i ka kafa hujja da wannan to shi wannan bai ma nuna wancan tsayuwar ta farko ba cewa ana dora hannu ballan da na ka kawo wannan dabi'in kuma kai yi kiyasi akan ta kun fahimci magana albani ne kyau yace fa kaifa yasubu tafsir al-akhdh al-madhkur bihi bi akhdh al-yusra bil yumna ba'da ar-ruku' ta yaya fadin annabi da yace fa ya'khudhu kullu azmin ma akhadhahu kowane kaci ya koma wurin sa su su ce ibn Abbas sai suka ce ma'ana da kan kafin ka tafi ruku'i hannunka da mana kan na hagu kan haka to annabi ya ce idan kai ruku'i ka dago ka miƙar daga dan bayan ka kowace gaba ta koma inda take ma'ana hannun dama ya sake komawa na kan na hagu kenan sun shi ne fikin su cikin wannan hadisi yace ta yaya za ku fassara shi da haka alhalin hadisin bai ma nuna tsoro da dama a hagu ba a tsayuwa ma ta kafin ruku'i ta yaya za ku kuma hujja da shi a tsayuwa ta bayan dagowa daga ruku'i kun fahimta da kyau shi ne ce istidlali da wannan hadisi ya zama istidlalun babu an fahimta ku wato akwai lokacin da zai kasance wato addalil fi yawon lakin na rikin istidlala zai rasa akwai bambanci tsakanin addalil wal istidlal yace hadha law sa'ada ala zalika majmu' al-fadl hadith fi hadha al-mawdu wannan fa inda a ce ma dukkan lafzar riwayan hadisin za su taimaka a wannan wuri fa kaifa wa hiya tadullu dilalatan zahira ala khilafi zalika ta yaya za a kafa hujja da wannan hadisi a wannan mas'ala alhalin duka ruwayoyin hadisin suna nuna sabanin haka thumma inda alwada almazkur ghayr mutabadir min alhadith albatta saboda sannan kuma dole dama akan hagu bayan an dago daga ruku'i kafin a tafi sujada gaba ɗaya ma wannan ba abu bane da zaka iya fahimtar shi da gaggawa cikin hadisin لأن المقصود بالإظام domin abin da ake nufi da izam da aka ce fa ya kullu azmin ma kazahu an gane ku abinda ake nufi da wannan fihi a hadisin shine izamul zahari kashin gadon baya ake nufi ba wai kashin sauran gabbai ba an gane ku da aka ce baya kudu kullu izamin ma kaza ko azumin ma kaza kama ta kaddam kamar yadda ya gabata wa yu'ayyidu ma sabaqa min fi'lihi wa yu'ayyidu ma sabaqa min fi'lihi sallallahu yana karfafa abin da ya gabata na aiki ya kore abin ya zama bid'a kama qarrahu shaykhul islam ibn taymiyyah kamar yadda ibn taymiyyah ya tabbatar da wannan ka'ida في بعض كتبه او نساته من المتفنسة بل انني لا اجد في كلمة الامام احمد هذه ما يدل على ان الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده bari ma ni ina kanin wannan magana ta imamu ahmad na cewa in ka ga dama ka tsora hannu in ka ga dama ka bari wannan kansa wani dalili ne kan cewa sunna bata tabbata da abin ba shi kansa aure imamu ahmad fa innahu khayyara fi fi'lihi wa tarki don ya baka zabi ko ka aikata ko ka bari fa hal yazunnu shaykhul fadil anna al-imama yukhayyir anna al-imama yukhayyiru aidan كذلك في الوضع قبل الركوع kin shi shek da wajiri zai iya yadda ya ce da mu imam ahmad ya ba da zabi idan kana tsayuwa ta sallah kafin yin ruku'i nan ma in ka ga dama ka dora hannu in ka ga dama ka sauki haka fitar take wurin imam ahmad a can gurin da ya kaunan wahid ne za ka yi me za ka dora a wannan ne ba yace in ka ga dama ka sake in ka ga dama ka auki to kaga a can tun da hadisi ya tabbata imam ahmad bai ba da zabi ba a nan ba da hadisi bai tabbata ba ya ba da albani ce ni wannan ina ganin ma shi kansa wannan dalil ne kan cewa imam ahmad ba da dalili kan wannan mas'ala an gane ko fa tabbata anna al-wada' al-madhkur laysa min as-sunnati wa huwa al-murad dan haka sai ya tabbata cewa daura hannu dai bayan an dago daga ruku'i baya cikin sunna wa huwa al-murad wannan kuma shine abin da zama muke so mu kai gare shi cewa fa dole imam ahmad sai wannan wani abu ne daban amma dai a yadda dai baya cikin sunna albani ce hadhihi kalimatun muktasara hawla hadhihi al-mas'ala wannan yar karamar dan karamin bayani ne dangane da wannan mas'ala wa hiya tahammul al-bast wa tafsir mas'ala ce wacce take bukatan a fadila ta ayyala wata magana ciki wala majal li zalika huna babu fagen yin hakan anan wa mahalluhu ar-radd alladhi attabtu ilayhi bi muqaddimati sabati khamisa in kana son kaga inda aka ce aka yi dogon magana sai ka koma kan raddin da aka yi wa jijiyoyi jari kan wannan matsala wanda shi albani yayi yayi ishara a wannan taba'a da a mukaddimar wannan littafi ya yi ishara kan cewa ya yi rabi da tuwai jari game da wannan matsala saboda haka a takaice wannan kun ga shine fata- ra'ayin Sheikh Albani akan wannan matsala an fahimta ko a su Ibn Baz kuma ra'ayin su shine zaka dora hannu amma su Ibn Baz ba sa magana dogaro akan maganar Imam Ahmad to wai ne yake magana akan me dogaro kan amma su Ibn Baz su kuma sun ba hadisin ne suka dauki fiqhun su cikin hadisi farko dai hatta yarda a kullu izam hatta ya kuza kulla izamin ma kazafu kullu izamin ma kazafu fa ya kuza kullu azmin ma kazafu sun dauki wannan baya ga wannan suka ce ya tabbata a cikin sunna yayin da annabi ke sallah ɗaya daga cikin halayen nan zai samu kansa a ciki. ko ya samu kansa a tsaye haka dai ko ya samu kansa a cikin halin ruku'i ko ya samu kansa a cikin halin zama a kowane ɗaya daga cikin wannan halayen kuma sunna ta nuna mana ina hannayen su idan yana tsaye a cikin sallah hannunsa na dama na kan na hagu a kan kirjinsa idan yana ruku'i cikin sallah fa hannun dama ya kame gwiwar dama hannun hagu ya kame gwiwar idan yana zaune a cikin sallah fa hannun dama ya tsora shi kan cinyar dama hannun hagu ya tsora shi kan cinyar dama a hagu yace wannan shine halayen da annabi hannayensu suke ciki a cikin kowane yanayi na sallah suka ce to mu ita tsayuwar nan ita muke kallo ba bambanci tsakanin tsayuwa ta kafin a yi ruku'i da tsayuwa ta bayan ruku'i matukar dai annabi na tsaye a cikin sallah hannunsa na ina kanki idan waccan tsayuwa ta kafin a yi ruku'i sunanta tsayuwa haka dagowa daga ruku'i ma kafin a tafi sujada shi ma sunanta ne sunanta tsayuwa suka ce babu manci tsakanin wancan tsayuwa ce wannan ma tsayuwa ce a can sunanta tsayuwa da nassin hadisi a wannan ma sunanta tsayuwa da nassin hadisi tunda a cikin ɗaya daga cikin rawayoyin hadisin yace sun marfa hatta ta tazila qa'iman ka dago har sai ka daidaita a miƙe suka ce sunan wannan abin tsayuwa tunda tsayuwa ce kuwa duk wanda ya kalli sallar annabi in dai na tsaye hannun dama na kan hagu ba mu banci tsakanin tsayewa kan da rukuyi da tsayewa ba da rukuyi shi ne dalilin su bin bas duk malaman saudiya wannan ita ce fatawar su bin bas jet bin usaimin suwaye da sauransu da sauransu galibi manyan malaman su a haka shi kuma albani ya saba ya ce tun da dai har ga imam ahmad ya bada zafi to sunna ba ta tabbata ba kuma shi albani madogararsa babu wani hadisi karin da ya fito kai ya ce haka kun fahimta da kyau saboda haka kuma babu wani aiki daga cikin ayyukan sahabbai ko tabi'ai da zai iya dogaro da shi wajen wannan su kuma sun kafa hujja ne da am umuma yawanci ba za a iya kafa hujjar su ba kan wata mas'ala khassa to saboda kowa ga dalilin sa kawai illa iyaka shi albani yana da karfin lahaja ne idan yana musu ba ba ya takkar dindanin ya dauki abu ya yaba masa bid'a ya ce bid'a ce su kuma suna da abin da musamman bin ba da kawaici matuka kwarai da in ba biya abin nan ba matsala ce lafiya sai ga abu ta haka wannan matsala ba matsala ce ta rigima ba wanda da kifa tawon albani fa su hawa ne ba wanda da kifa tawon bin ba fa su hawa ne ba duk da cewa wato ainihin ni a fahimta ta wato dalilin albani yana da matukar karfi da waɗansu na wahi dalilin bin ba kuma yana da waɗansu karfi da waɗansu na wahi don haka ni gaskiya a cikin wannan matsalar mutaraddid ba zan iya yankewa mutum cewa ga wani zai ba kuma zan iya masa inkari don ya yi ɗaya daga cikin guda biyu tunda ni ban samu rinjayewar dalili akan dalilin wannan da ba wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi amma sa abdalla kamar kowa san matsayin oh idan ga ce bidatun dalala Allah sai mana kamar ka bayan ya ce ahal sana'i wal majlis أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت wato ahal sana'i wal majlis dai ya ma'abucin yabo da kuma godiya ma'ana wanda yake cancantar yabo da godiya sai kuma ce a haƙƙu ma qala al mafi cancantar abin da bawa ya faɗa wa kullu na laka abdun alhalin mu dukkan mu bayi ne gare ka mafi cancantar abin da bawa ya faɗa Allahumma la mana lima sai wa la mutsi da wala ta wala yanfa da zai wato sai zanto kalmar ahab kuma qala al-abdu mubtada ne khabar din sa shine allahumma la mani lima a'tayta wa la mu'ta lima mana'ta wa la yanfa'u dhika Allahu a'lam wannan tace mai dala'ilu kenan ya aikata daidai da yake cewa a dada kaza a dada kaza abadan ka ga ina zaka fahimci haka a cikin maganar mutum albani da yace a ƙara kaza fa a ƙara kaza a ƙara kaza haka ya faɗa da ra'ayin kansa ko hadisi ya kawo duk idafa din da ya kawo ba hadisi ba daga annabi ba ko ba ba asar ko maganar sahabi ko tabi'i ba da hadisi ne daga annabi dan mai dalilin yace a ƙara kaza daga ina samu shi dan ya kawo hadisi a biyu bai kawo hadisi ba ya masa oh wai adadin da yake cewa a wannan ba daidai bane ba tunda bai tabbata daga sunna ba duk abin da zaka faɗa na lafazi ya tabbata daga sunna yanzu abin da yake cewa adada kaza adada kaza adada kaza adada kaza ya tabbata daga sunna to sai tsaya inda sunna ta tabbata sunna ta ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi ta fi shay'in ba'du ba haka annabi faɗa ba subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsihi wa bidala kalimatihi ba sunna ta tabbatar da wannan ba abinda suna tabbatar sai mutum ya faɗa amma mutum ya kago lafazin da wannan ya zama bida ake na waɗansu tambayoyin sun yi ban wahalar karanta saboda ba na ganin karatu ba na ganin rubutun sosai idan mai mai tambayar baki ko sai ko bi sai mu shige wai ta shafi karatu na eh bida ne alamomin tashin kiyama ne ke mun ilimi wajen dan bida haka hadisi tabbata kamar da ba malamin da karatu a ina ne babu a garin da kake ba suka tashi ka je wani garin ba sai ka hijira ka je wani garin ba ka koya mutum ayan ba kudi a garin sai na hijira je wani gari ya nemo a haka wajen ilimi ne sai ka sa dole sai a gida a shi kadar ilimi ma sai an tafi neman sa ake samu suka ce yana daga cikin abin da ke sa a samu albarkan ilimi kuma a same shi da yawa da wuri shine tafiya domin neman sa kuma ita tafiya tana ƙara koya maka rayuwa bayan ilimin ma ka koyi rayuwa suka ce wanda bai taɓa yin tafiya ba tamfar ruwa ne na kududdufi yanzu ruwan da yake gudu na gulbi za ka ganin da na kududdufi ba a haka wanda bai taɓa tafiya yake ba yana nan a garin cikin loko tun da yake shekara ashirin bai taɓa fita ba yi na za a fi kirki da shi da kun fara magana kawai suka jana maka kirki bai taba zuwa ko ina ba bai taba ganin mutane ba yasa suka ce annan wuta aka lalata da shi sai da ya tafiya to annaba galibin shi ne tafiya sun yi hijira duk galibin annabawa to sai ga wannan hijira ta ƙara sa mutum ya ƙara gujewa nan wuta da ya tafiya ya kara gogewa sama da gogewar da ya yi kafin ya tafiya lokacin yana ganin ya kai ko ina ta fuskar ilimin su na tafiya ya tafiya su tafiya kuma wata ciki mai tsawo don sai da aka ɗauki guduri da komai da kayan abinci da komai da yaro mai hidima annabi ba amma zo sake tafiya neman ilimi da yaro mai hidima da komai da abincin su suna tafiya tare suka ji sai game da bakunci da wahala da neman masauki a hana su masauki a yi ne duk wajen neman ilimi ya sa malamai wajen tafsirin wannan kisar ta nan musa da kada suke bayanai masu yawa wajen neman ilimi musamman ibnu katir da imamul kurdu musamman imamul kurdu yace tafiyar annabi musa da gurdurinsa wannan ya zama rafi akan sufaye masu cewa kar mu riki guzuri mu yi tawakkali ga Allah Imam al-Qurtubi yace ka gani da guzurinsa yace shi ne gaskiyar al'amari ka rike kwana ka rike abincinka ba an cewa zaka dogara ga Allah sai ka ce me saboda haka wajen neman ilimi ya kamata mutum yana son ma ya samu ilimi da yawa yanzu mutumin da yake neman ilimi a garin ingata da wanda ya tafiya zuwa wani gari ba ɗaya bane kaga malaman da suna da dabara idan ya tashi daga Baghdad ya je Basra ya wata biyu ko uku bai san kowa ba sai ya karatu mai yawa da zaran ya fara sanin mutane mutane sun san shi kuma sai ya hijira ko zuwa wani gari dan ma sai je ya samu karatu mai yawa saboda bakon da ya mutane sun san shi ya san su kuma sai ya canza wani saboda duk inda aka san ka da yawa to za ka hankali ya same ka a faɗa ma ɗaurin aure a faɗa maka mutuwa a faɗa maka raɗin suna a ce maka ayyuma wani gobara za ka je jaji a zo maka ziyara ka zo ziyara saboda jama'a sun san ka da yawa wannan ya kawo ma ziyara wannan ka kawo wannan ziyara in yi maka kuma sai ka rama ka wani ya zarce da sau biyar ko ɗaya ban yi ba bari in rama kare kuɗi duk wannan sai kin yi maka lokacin karatu amma an ka sauka gari baka san kowa ba yau waye zai faɗa ma daura aure ko suna karatu kawai kake abin ka to da zaran ka fara abokai tashi hankali ya same ka shine hikimar da malamai suke ta yin rigila wajen neman ilimi sannan kuma kowane gari za ga akwai mizar ilimin da suka shahara ne a ce misali nan Kano sun shahara da fikin malikiya da loga can kuma gari kaza sun shahar da kaza can gari kaza sun shahar da kaza to duk inda ka je wannan abin za ka nema ilimin da ya shuhura a gari cewa sun kware wajen ilimi kaza da ka je wannan littafin ilimin wannan za ka sa a gaba ka nemi kwararren malami a garin ka iya shi ka gama da fikihu shi kuma ka san bai san hadisi ba babu yadda za ka sa hadisi a wurin sa za ka bata kanka lokaci sai ka nemi waye kwararren malamin hadisi kuma a wani gari shi kuma sai ka tafi can ka gama da wannan kuma kana bukatar tafsiri ko tauhidi waye kwararren malamin tauhidi ko tafsiri na wannan lokacin sai kuma ka tafi can haka suke haka suke da haka da haka sai ka kowanne ya ya tara ilimi mai yawa da haka imam ibn hajar al-asqalani ya samu ilimi mai yawa a lokaci mai kankani saboda ki zabe wajen malamai abinda ake nufi zabe kowane malami ya lura mai kafa sani mai kafa kwarewa ka shahara kai ne ka san abu kaza sai ya sa wannan abun a wurin ka je sa kowanne littafi ba sai wannan sai ya iya shi sai kuma ya je nemo wani sai ya iya shi sai ya nemo wani sai ya iya shi wajen malaman fiqh sai ne duba waye ba kowa kwarewar da fiqh a zamanin da ya koya da ya zo luga sai ne ya fara abadi da littafin alqamus muhit ya koyi luga a wajen sa ko me haka sai suka tara ilimi mai yawa lokacin saboda a karka ce wai dan garin ka ba malami kaza ko unguwar kuma malami kaza ai bazan je wuri kaza ba ai da zuwa ta ne karatu wajen dan bid'a sai dora ka ba shi ba ko ku zai koya maka ya koya maka bid'a amma a nan kasar da za a zuwa karanta sunan da ake fitowa a kan amma kuma ake bid'a a kan yanzu duk abin da ake na bidowi idan babu cikin fikihu idan ka tambayi menene ta'arifin ilimin fiqh za a ce shine abin da zai koyi da kai hukunce hukunce shari'a wace shari'a ta musulunci to shike na koya maka alwala a koya maka sauki a koya maka menene duk waɗannan za ka yi su idan ka zo ayyukan yau da gobe sai ga ya saba abin da ko karanta a littafi abin da mutane ke yi a duniya ya saba abin da yake rubuta cikin littafi gaba daya ko malamin bai yi inkari ba kuma in kai inkari kuma ku bata da shi ba za ka yi karatun ba babu fa abin lissafi so kake fikihun da kuka yi dan Allah ya aiki da shi duk abin da ba cikin fikihun nan tokar a kawo yanzu ya karantar da kai wannan ya karantar da kai iziya ya karantar da kai risala har ku je muku tasar kuma idan an jima zai shimfa da wazifa kuma karka yi inkari amma idan ka ɗauko muku tasar ɗin ka ce a buɗe gaba ɗaya ina inda wazifa take ko ba zai nuna maka ba a ɗauko askari a ɗauko risala a ɗauko iziya a nuna maka inda wazifa take da ladubbanta ba zai nuna maka ba amma kuma kar ka yi inkari in ka ce ba za a yi wazifan nan ba dan babu ita a mutasar to kuma daga nan ya kore ka daga makaranta ke ka zama munkiri idan Allah kai da shi waye munkiri duk sanar warwara ne wannan aiki in ba haka bai tabbatar maka da wazifa cikin wannan littafin masu ba zai iya tabbatar ma da wajiba cikin wanda na cikin ba zai iya tabbatar maka da mawdi cikin wanda na cikin ba amma kuma dole sai an yi kuma ku zo ku karanta sallar roƙon ruwa ga yadda ake ta kuma kana ji kana gani a yi fari a garin ku baka taba ganin an yi wannan sallar roƙon ruwan ba sai dai a haɗu gidan sarki a karanta a fa kuma dole haka za a yi idan kace ba za a yi ba ce kuma ba ka san annabi kuma ga sai an ce maka ga sallan shayar da fari wasu latin istisqa da sallan shayar da fari ya ake yin ta ba wanda ya taɓa yi ba ta fita bayan gari an ji an yi ba amma dole idan fari ya faru kuma sai a karanta a fa kuma ba za ka ce dan me ba idan ka ce dan me za ka ce munkiri to dan Allah kai ki waye munkiri ba za ka yi mutu ba ba za ka yi tambaya ba sai dai kawai ka nika hannu ka yasa karatu wajen nan bid'a ya haɗu da suke in kiri kana ganin an sunna an saba wa sunnar annabi kuma dole ka ce kin sa alaman ta ce kiyama kenan da yake ne ne wajen nan bid'a sai ka nemi malamin sunna wanda bai saba sunnar annabi dan bid'a ne a cikin maganganunsa da ayyukansa ya zanto yana kira kan tsarin da baki annabi kira yi mutane ba yana ibada ba irin ta annabi ba shi ne ɗan gida ya ɗan gargajiya kuma sai ne za ku koya a wani ɗan gargajiya sai ba kace masa ɗan gargajiya shi ka ga baya da ilimi kawai su wannan yan bulkara ne yan ina turki ya kwanan ne ba su da nasu ra'ayin ka to ku koyi ne wajen su kuma ba ni da a fahimtar farko ilimin duba ai to na faɗa mana ilimin duba amma ilimin luga ma akwai ai akwai hadarin a ciki duk bid'ar da aka saka cikin addini da luga a ciki kaga yanzu misali duk tawili da ilimin luga a ciki karkashin babin majazi a kafin kawal majazi a cikin balaga karkashin nan wurin kus mutu zula wasu kawo tawili tawili da su wanda yake da cikin tawili hadarin da aka yawa duk farmakin da aka yawa tawili da cikin lugar larabci ya samu yasa kwararru a cikin lugar sosai sai da gane wasu ba ahlus sunna bane yan gida ne saboda sun bauta masa kuma sun kawo waɗansu ka'idoji wanda sun saba larabcin qur'ani kuma sun mai da shi ka'ida yanzu majazi duk ba larabar da ya larabci a lokacin jahiliya da wanda ya larabci lokacin annabi da lokacin sabai da lokacin tabi'ai har lokacin tabi'ai ya wuce ba taɓa yin amfani da majazi ba sai bayan bayan tabi'ai sannan aka zo ana kawo majazi me yasa mutullawa suka kirkiro majal dan su yi inkarin mu ayatu sifat cikin da yasar Allah ya kirkira wa inna mahimmin ba su majal shi ne kawai da yadda yasar ta kawo da abin nan majazi a cikin larabci saboda mai nanin su ce dukkan ayoyin da suke gamu sufofin Allah laifin ala a sa'iki hawa inna ma iya ala majazatiya su ce majal su kawai wajen kuma ma huwa na khilafin na gani sun kawo wannan da saboda wannan kuma aka aka ta kawo maganar lan a ce lan wato tana kore abu har abadan abada ba mu duk rasa kawo wannan ba dan su kore ne dan su kore ganin Allah gobe kiyama lan tarani har abada ba za ka gani ba ma'ana har a kiyama wanda kuma ba haka lan take nuna ba a larabci ibn hisham da yazo wajen lan sai ce nafi sayfa'alu ana kawo lamme dan kore ka ya fa'alu ka ya fa'alu kuma wato abin da zaka aikata nan da miki biyar idan kike lan af'alu ba zan taba yin abu ko da nan da miki biyar ma'ana ba tana nufin har abada ba nan ba ta kore a kwata ba da tana kore har abada ba ba za a kawo ta ba tare da abin da yake kuma abadan da sai zan so mu yi amfani da kai domin yake walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim da a ce lan tana fadin da wara ba da to me amfani mun da kalmar abada ya zama mai mai bi da fa'ida shi ya tsinci qur'ani da gwaran Maryam take falan ukallima al-yawma ta kore magana ne har abada ko ta kore a wannan ginin sai lan ba ta kore abu har abada take lan ukallima al-yawma ba ta kone magana kan ta yasa ko da cikin ilimin lugha da sai a koyar da kai gida ko a koyar da kai ka'idojin da za su girma da bid'a idan ka zo tafsirin qur'ani ko hadisi ko ilimin lugha ba da karina ba wallahi sai a cikin bid'a da yawa dan da wannan takama da ilimin luga waɗansu suka yi inkarin wato kira'o'i na alƙur'ani waɗansu suka yi inkarin kira'ar wata kullahan yi ta sa'alu na biyu wal arhami saboda ka'idar luga ba za ta ce wal arhami ba sai dai wal arhama sai zanto wata kullahan da ta sa'alu na biyu wal arhama yani wata kul arhama sai zanto kalmar al arhama wato kamar ma'atofin ne ala kalmar ala nasibin jalala amma wata kulla ne suka nuna bihi wal arhami sai zan to kalman al arhami ma'tufun ne ala hadir da zai suka ce la yuqafu al ismu zahir ala al mudmar illa bi alf harf al jar ma'ana ba ni zaka dauki sunan zahiri da adabin sa akan suna wanda yake ba na zahiri ba lamiri ne sai in ka maimaita amin din wato sai dai ka ce wata kulla allazi tasaaluna bihi wa bil arhami in ba kawo ba ba ba ya halatta ta wal arhami to ka wal arhami kuma kira'a ce sabita kira'a hamza ibn habib zayyad wa hamzatu wal arhamu bil qabl jammala kamar da imamu shafi'i ya faɗa to sai sun karin da har wanda da cikin sun ce duk limamin da nabi nabi ya karanta wal arhami ba zan ta ummi sallah ba har abada haka wajen ka saba ka'idar larabci yanzu wannan ba bid'a bace ba wannan musulce musulcen yana nan da yawa shi yasa ƙa'idojin nahau gaba ɗaya wanda za su yi wa nahau hidima za su iya karanta su cikin wata shida ko bakwai ka fahimce su sauran dukkan su falsafa nahawiyya falsafatun nahawiyya la tuqaddimu wa la tu'akhir ba zai kare ka ba ba zai rige maka komai ba karfi in ka ce ma za ka yi ta bar yi nisa da kai da fahimtar addinin ka duk wannan kawai a sarfin ilmi ne an samu wani lokaci da musulmai suka samu dukiya da kuɗi da daular musulunci aka buɗe ko ina to da aka samu fata ka ta fuskar kuɗi kuma sai aka samu fata ka ta fuskar ilimi har abin da babu shi maka tsiro ko baya da amfani da aka zo aka rubuta saboda ranar lokaci ya yawa a ransa ne za a yi kuma falsafa ta zuci da cikin nahawu falsafa ta zuci da cikin kaza falsafa ta zuci da cikin kaza saboda haka sai zanto wanda bai fahimci sunna bai da ya rinka jin waɗannan abubuwan da waɗansu ka'idojin nan na larabci an gina su ne yan bid'a ne da sun giro su a larabcin da babu sai su inkarin abun da ke tabbatacce dan dan su tawilin aya daga cikin ayoyin alqur'ani ko hadisi cikin hadisan manzo Allah da a dan gurin ba da zuci ilimin larabci na ina daga cikin wanda muke da kwaɗayin kuma nake zargin ɗaliban ilimi a nan da muke tare da su a masallaci na ta faɗa musu cikin safi cewa har yanzu rabtaye ne a bangaren larabci ba wanda za ka tsarce larabci na bisu lillahi da banka ja burge ka har ma in kana larabcin kawai cewa suke na amma ba kai duk na kalubalen ki ɗalibi duk wanda muke haka yanzu abdallah na kalubalen sai ku da yawa ba adabi cewa yawanci in kana larabcin kawai na amsa ke maka amma ka ga ɗalibi ya rubuta maka larabci a rubuce ko ya yi maka da baki ya burge ka har yanzu layin ciki wallahi har yanzu layin ciki wato kenan ina daga cikin wanda suke karfafa a matsawa harshen larabci a fahimci da jiki za a fahimci a fili amma akwai ƙa'idojin da suke da kuskure da aka gina wannan kuma dole a rubuta ne za su sa a koyi bid'a wallahu a'lam abinda wannan aya take cewa nisa'ukum harsun lakum matanku gonakinku ne fa'atu harsakum annaki itum ku je ma gonakinku ta yadda duk kuka so wa qaddimu li anfusikum ku gabatar makawunanku ku wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa alamu annakum mulaku ku sani lalle ku za ku gamu da shi wa bashir almu'minin kuma kayi bishara kai wannan annabi ga mummunai abinda wannan aya take nunawa mata gonaki ne a gare ku ko mazaje abinda dama ake nufi da mata a nan gurin matan aure da haka fa'atu har sakum an na shi itum ku je ma gonakinku ta yanda duk kuka so wannan an na shi ito tana nuna kaifiya ne ba tana nuna wato makan ba
kaifiya take nunawa shi yasa nace ta yadda duk kuka so ba wai ta inda duk kuka so ba saboda akwai bambanci tsakanin ma'anonin biyu idan aka ce ku je ma gonakin ku ta inda duk kuka so ma'ana ki na mutum ya iya sado da matarsa ta gaba ko ta dubura amma sai aka ce ta yadda duk kuka so kaga ba a magana kan wurin saduwar sananne ne amma yanayin saduwar a tsaye a zaune a kwance a duk yadda ko ga dama fi aya take nufi amma akwai waɗanda suka fassara ta a fassarar farko ta inda duk kuka so sai suka halatta zakkewa mace ko da ta dubura ne saboda wai anna tana nufin aina shi ito ta inda duk kuka so a ita ko anna anan bi ma'ana kai kai fa shi ito kun fahimta da kyau waccan fassara gurguwa ta farko har ana danganta ta zuwa ga abdullahi dan umar to haramun ne ko mutum zai cewa matarsa dubura bai halatta ba saboda haka anan gurin ana magana akan kaifiyya ne ba ana magana akan makan ba domin almakan ma'ruf adatan wa shar'an al'adance an sanya ta ina ake kusantar mace a shari'ance an sani da haka shari'a a nan ba ta ba da bayanin wurin saduwar tana ba da bayani ne game yanayin saduwar a kowane irin yanayi ma'ana kaifiyar a kowace irin kaifiya wa qaddimu li anfusikum menene ma'anar qaddimu da ban ku gabatar makawunan ku Allah ya ce ku gabatar makawunan ku amma bai faɗa abin da za a gabatar ba qaddimu fi'l al-amr amma bai kawo fa'ulan bihi mansub din ba to sai malamai suka yi sabani wanda suka ce qaddimu li anfusikum addu'a as-saliha inda al-jima ku gabatar wa kawunan ku addu'ar alkhairi lokacin kusantar iyali shine annabi ya nuna ga irin yadda addu'a da zai Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana to shine qaddimu li anfusikum ku gabatar makawunan ku du'a'i na alkhairi irin wanda annabi ya fitar cikin hadisi kamar da wata nan wadansu suka ce qaddimu li anfusikum muqaddimatul jima ma'ana ku gabatar ma da ka wato ku gabatar wa kawunan ku wata muqaddima ko kin fada kafin ku kuke saduwa da iyali ma'ana wasa tsokana da duk abin da kuka sani a duniyar ku wata kullaha ku kiyaye dokar Allah kar ku yi komai sai wanda yake kuma abin da ya hana ku ku hana wa alamu annakum mulaku ku sani ku za ku sadu da shi za ku haɗu da shi Allah wa bashirul mu'minin to da haka dai wannan annashi itum kaifa shi itum shine ma'anar sa ba aina shi itum ba ba haka bane ba wa alaikum salam da waɗansu tambayoyin a hannu waye ya ce na'am ne kace wannan yake cewa wankan janaba ya samu mutum sai ya manta bai yi bai ci gaba da sallolinsa har sai daga baya bayan ya sallaci waɗansu salloli sai ya tuna da janaba a jikinsa to yanzu ya dawo ya maimaita sallolin hukuncin sa shine ya zai wankan janaba kuma ya dawo ya maimaita wannan sallolin ka fahimta da kyau kamar yaya manta to shi kenan ko ba zai zai ta ba dan ya manta to da me za ka kafa hujja la ta wata zina inna sina rufi an ummati al-khataru wa nisyanu ma tukrihu alayhi hadisi ne sai da wani yake nufi rufi an ummati al-khataru wa nisyanu ma tukrihu an dauke wa al'ummata me aka dauke mata laifi ko mantuwa da ya taɓa cewa al'umma ta annabi ya ce an ɗauke al'umma ta alkhatau kuskure ba za su yi kuskure ba wani tiyan ba za su yi mantuwa ba wannan aka ɗauke lallai ba wannan aka ɗauke wato me aka ɗauke laifi kawai aka ɗauke ɗauke laifi baya nuna ɗauke sallar yanzu idan mutum ya zo ya sallah da jaraba a cikinsa yana cikin sani da gangan yana da laifi wajen Allah ko ba laifi sai mutum ya yi da mantuwa yana da laifi amma da sallah ta zama wajibi sai yayi ba ni da laifi wajen Allah amma sai ya yi Allah kun fahimci cikin wannan shi ne da haka idan mutum yi sallah ba tare da alwala ba ko ba ba janaba ba mukaddara ba tare da alwala ba bisa mantuwa wannan ba da laifi a wurin Allah dangane da wannan abin da yayi ka'idan sallah sai da alwala yanzu yayi ba da alwala kamata ya samu laifi amma saboda mantuwa sai aka sauke laifin amma shin sallar ta yi tunda ya tuna ba ta yi ba da bai tuna ba ta yi yanzu sai ya sake ta kun fahimta da kyau sai dai idan limami ne sai ya sallaci sallah ba tare da alwala ba sai dai ce assalamu alaikum sai ya tuna sai zai gida ya alwala ya sake sallah ma mu ku yi kyale su kar ya zo dan jahilci zai ce to jama'a na yi sallah ba alwala da haka ku tashi ku sake ta ce baka bibin tankuriyar sahabbai shi sa ka samu kanka cikin rudani Umar da Khattab ya yi wa mutane sallah da janaba a jikinsa da ya tuno sai je mai ta sallar su bai cewa ma mu ku sake ba kun fahimta da kyau wannan akwai bambanci tsakanin karin da ya sace ka da kuma khabas bambanci tsakanin khabas da hadas kaga hadas abin da ya fito daga jikin ka ne to wannan dole ne sai ka yi alwala kafin ka iya yin sallah din to amma khabas abin da ya sace jikin ka misali tukun jikin ka da najasa misali tufafin ka da najasa sai dai kana da alwala ku dakiya sai kai sallah da najasa a cikin tufafin ka ko kai sallah da najasa a kan kirkuɗar da kai sallah ɗin sai bayan ta kammala sai ka tuna a wannan tufafin yana najasa da ni amma dai ni dai na san ba da raba tare da ni kuma yana da cikakken alwala yanzu a nan mayar da sallah ba wajibi ba ne a wuri na mustahabi ne shi yasa ko malikai ta suka adatul waqti idan ko sun ce i'ada fil waqti to ne ahlabi ya baka istilahi wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadilatun duk abin da aka ce i'ada fil waqti to wannan mustahabbi ne baya zama wajibi to yanzu kaga ba dole bane ba mu mayar da wannan sallar in naga dawa in mayar da ita in ko ban ga dawa ba mu mayar da ita ba komai a kai na sallar ta kai amma in alwala ce ba ni to wannan ba ta wajibi ne ya shafa ba karan kai na ya shafa da haka dole sai na sake sallah ina fatan kun fahimci wannan نعم اها اي اي yace waɗansu mutane sun ce idan aka yi burko tsakanin yaro da yarinya wannan yarinya ta halatta ga wannan mutum da aka yi musu burko tare wai gaskiya ne na rike ina ba da fatawa akan cewa haka ne kuma ni ma nan na lura ne da abubuwan da waɗansu malamai suka lura su kamar marigayi ta kawo bakar mamudu gumi fatawarsa yana ganin bai ko ɗauran aure ne tunda bai ko ya kunshi a tsakanin wakilan ango da kuma wakilan amarya ko kuma za a ce wannan yaro dai an ba shi za a ɗaura aure nan kaza za a akwai kida ta bayarwa akwai nuna karfa domin da aka ce an baka ko da baka ce ka karba ba kai shiru a sukutu rizar suka ce ko da ke suna akwai ƙari ce cewa la yun sabo ila saki fi qawli lakin da sukuta bi ma'rid al hajati ila al bayan bayanun wato wanda ya shiru ba a cewa ya ce kaza sai suka ce amma yin shiru a wurin da ya kamata ka ce sai ka ki cewa to kaman ka ce hular da ke kan ka kawai sanarwar ɗauke na ce jama'a wannan hular da ke kan wani ta wuce sai so ku laifin ko ga ya shiru shiru ɗin nan da ya ce eh na yadda ta ki ko da bai faɗa ba a duniya sai ku zama ke ya yadda ta ki dan in ba haka ba da sai yi bayani rashin yin bayaninsa bayani ne kun fahimta da kyau to shi ke sai aka taru sai aka ce to dai wannan yarinya mun ba yaron kuwa ne ko su lukuka ba ku karɓa ba sunan su kun yi mai an ba kwasan wata fita mun karba ba da ba mun zo ne da aure wannan matsala in ta samu miki ke aure a batun da kudin jiru barkon karba ba ku kaga siga ta tabbata da ke to rashin sadaki baya nuna mana ai ba a ce an yi sadakan ba an ce nan gaba za a faɗi ko za a bayar da ya zama ne kafin tafi wanda da rasin qur'ani qur'ani ya isara zuwa ga cikin dokin da a masu ba da fito suka ce ba komai ya kusanci amma abin da za ka lura da shi daga baya akwai abin da ake kira al'urf al'urf shine wani abu da mutane suka saba mu'amala tsakanin su da juna shari'a tana itibarin urfin mutane yanzu a kasar wasu sun san baiko an kuma san ɗaure mai yanzu da an yi man baiko a kasar hausa a hausance sai na garza mu gungun hausawa yan uwana a wani gari ma da ba za a kai baikon ba sai na je na ce an ɗaura mu aure su ko sun samu labarin baiko a kai za su tattafa labarin da na cewa ɗaura ma aure me za su ce a sai dai an yi baiko a ce a urfin mu baiko daban wannan aure da su dole sai dai mu tsaya kan wannan hukunci tun da urfin mun yadda bai ko ba dan aure bane wato ba za a mai da shi dan aure ba dan haka kenan ba zai kusurce ta ba tun da aka zo a bai ko daga baya kuma a fata ba wannan mutumin a za ba wannan wannan kuma babban abin da zai nuna maka wannan shine alal aqalli shine الأصل في الأبعاد التحريم أصل أصل أبن دي شاكي مشي حرم wannan asalin na haram baya tashi ya koma halacci sai da abin da ya kini ne tabbatacce farko maganar da Allah ya da annabi Musa na biyu wai kuma Allah ya ce ya fi dan adam mutum kusa gare shi su yi jijiyar wuyansa wato shi mutum din na uku kuma Allah ya ce idan bayina suka tambaye ka ni ka ce ni kusa nake ni ina kusanci da su Allah gafarta malam menene gaskiyar wannan hanyoyin nasa da ya ambata wannan mun sha ba da ansa a kansu ka san wani lokacin idan ka ba da ansa abu kan abu ka ba da ansa har sai ka gaji ko ka zo bayarwa kuma wani karan bayan ka mimita ba ta yi daɗi ba saboda duk lafin ya tsare ba saman duk ka zubar da su a can wurin yanzu da zama abin nan ne sauran maganar da ke cewa Allah ya magana da annabi Musa wato lokacin da suna nufin kenan lokacin da nan Musa ke dawowa daga hanya daga birnin Madina akan hanyar ta ruwa a Misra falamma ja'a nudiya an buri kaman sallari wa man hawla hawa subhanallahi rabbil alamin ya Musa inni ana Allahu al-aziz al-hakim cewa Allah ya yi kiransa ai ya ce ya yi kiransa da ya ce ya yi kiransa a nan bai bayyana shi a ina yake ba shi Allah din bai ce mana ko yana sama ko yana ƙasa ko yana ko ina ba amma ya bayyana kiran kiran kuma ga ta inda annabi Musa ya ji kiran kuma jin kira ta wurin baya nuna annan mai kiran yake kaji tsoron Allah ne kuma mu'jiza amma nan ta wata irin tabargaza ce wannan jin kira ta wajen baya nuna annan mai kiran yake domin annabi Musa alaihi salam an kiraye shi من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين أن كراوش من شاطئ الوادي الأيمن أدورة دوادي أداما وادي في البقعة المباركة أولين البركة من الشجرة أجكم بوتا a lokacin a nan wurin da ya ji sautin amma wannan baya nuna mai sautin kuma a yake jin sautin daban kuma kasancewar mai sautin yana wurin daban ko da a duniyarsa idan aka shiga wani sabon gida mutum ya kira da babban murya ya ce wani za ka fita gidan na an sawa ta idan saurare daban karfe za ka yi ta waye ka ji kiran amma yanzu ka kasa gane inda kiran ki an kowa cikin kogon dutse ko a wuri tsakanin duwatsu mutum ya yi kira za ka ji an tafuwa ko ina ana an sama amma jin sautin wannan ba ka shakka cewa wannan sautin ne amma ba ka da daman da za ka yi ta haɗi na cewa ga wurin da mai sauti ne saboda haka jin kira daban kasancewar inda mai kira yake kuma daban wannan a halittun Allah ma kenan wani zai kira ka gasa gane daga ina ka ji kira amma dai da kiran ka ji amma gaba zai mu ne kusa saboda an kowa ta kidmar da shi walillahi al-masalul a'la wa huwa al-azizul hakim dan haka a ayar wannan ba tantance a ina Allah yake magana ce ta annabi Musa ya ji kiran Allah ga kuma wurin da ya ji kiran amma ayar ba ta nuna Allah din na nan kaga wannan ba za ta zama hujja ba kenan idan ka koma ayar wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid muna kusa da shi sama da jijiyar wuyansa wannan abin da kusancin ta nunawa kusancin ilimi kusancin ji kusancin gani kamar yadda muka sha yin bayani idan ka koma kuma shi ma wannan idan bayan na sun kira ka kace a kusa nake shi ma nan kusanci ne na jin su da ganin su da kuma ansa bukatan su idan su roƙi ubangiji ta Allah amma haddade ina Allah yake to wannan shine ayoyi da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka nuna wato abin da ke faruwa ya jama'a ka'idar da muka sha maimaitawa a wurin karatu yana da kyau ka rinka rike ta in ka rike ta fa ka huta da dukkan matsaloli irin wannan tambayoyin ma ba za su taso ba wuce ka'ida ce shine dukkan waɗansu ayoyi na alkur'ani mai girma musamman waɗanda suke da alaƙa da aƙida tauhidi tantance ina Allah yake ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama musamman waɗanda suke da alaƙa da tauhidi da aqida ba ka iya fahimtar su kai tsaye fahimtar ta zama daidai sai in ka gina fahimtar bisa ga hasken fahimtar magabata na gari magabata na garin nan sune sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'i yanzu idan mutum ya dawo maka aya sai ba ta fassara sai muka duba kuma sahabban annabi ko ta abu ai ko ta ta ji da sun sun ba su fassara daban da ta wanda ya bamu yanzu wacce ce ya kamata mu dauka kaga ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko san ta ma babu saboda su suke nan lokacin da qur'ani ya rinka sauka kuma su suka samu fassara daga bakin annabi kai tsaye kuma su ubangiji ya tsarkake zamanin su sama da zamanin kowa a duniyar nan ta ga fahimtar su game da qur'ani za ta tsara fahimtar duk wani wanda zai zo bayan su to haka tabi'ai suna bi musu tabi'u tabi'ina suna bi musu wajen takawa da ilimi da jin tsoron Allah to yayin da dan mutum ya dauki aya yake son ya fassara ta daidai lalle ma'anar da zai bata kada ta ci karo da ma'anar da wadancan sahabbai suka bayar kacce ta karo da ma'anar da ta ji aiko ta ji ta biyu suka bana har ya bi ba iya haka da zarar ya haka za a iya mayar masa da fassara ta ce ba yanzu ita aqidar Allah na ko ina lokacin sahabbai lokacin annabi na da rai babu ita sahabbai suka gama yayin su babu ita tabi'ai suka zo suka gama wane ne aka samu daga ina aka fara samun aqidar Allah na ko ina daga aqidar jahamiyya jaham ibn sufwan shi ne ya fara fitowa duniya yake nar wanda akidar Allah na ko'ina ne wannan shi kuma ya gina ta ne a kan aƙidar su ta korewa Allah sunaye da sufofi wani lokacin ka samu sun kore sunaye da sufofi wani lokacin su kore sufofin Allah gaba ɗaya su zarra da Allah daga sufofi ba za a ce bai yana gani ba za a ce bai yana ji ba za a ce bai yana bayarwa ba za a ce bai yana hanawa ba za a ce bai yana da kaza kar a yarda sa masa kowace irin sufa to a ƙarƙashin kore masa kowace irin sufa to shi kenan sai ya zama babu to idan ka ce ko ina babu ne ai ku fahimci wannan da kyau to shi ne abin ya tafiya ya tafiya sai ya zo cikin sufaye sai sufaye suka ɗauki wannan aƙidar sai suka mai da ita rigartawa to amma su kuma da wata manufa ta su da suke so su cimma ƙarƙashin yadda da aƙidar Allah na ko ina saboda sun gina kansu sun gina ɗalibansu da maridansu bisa ga cewa ana iya ganin Allah to idan suka yadda yana sama sai ko mutum ya zo ya ce ya bi to rigima za ta faru sai muridi ya ce to ya aka yi ka gan shi shi annabi mai rabi aka yi ya je sama wurin Allah kai ma mai rabin aka yi da kai to wannan tambayar zai ji tsoron ko da ba a yi ba kaka tunaninta to dan ka yarda yana iya yiwa a